تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكنكم sha uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta gabar da malam yake cewa ku sani lalle musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci ɗaya baya iya tsayuwa sai da ɗaya a ƙarƙashin wannan gaba malam ya yi mana dogon sharhi da bayani don fito da ma'anar ainihin wato wannan gaba da imam al-barbahari ya kawo sannan gaba ta biyu imam al-barbahari ya ce yana daga cikin ruko da sunna ko yana daga cikin sunna lazumtar jama'a duk wanda ya ƙi jama'a ya kuma rabu da jama'a to haƙiƙa ya tuɓe igiyar musulunci daga wuyansa kuma wannan mutum ɓatacce ne mai kuma ɓatar da mutane shi ma sheik fauzan ya yi sharhi game da wannan ma'ana mai ake nufi da jama'a inda malam yake cewa jama'a ita ce wadda take kan tafarkin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan su ake nufi da jama'a mutum ɗaya ne yake da irin wannan tunani yake da irin wannan aƙidar to shi kaɗai ana ce masa jama'a ba yawan ɗaiɗaikun mutane ba a'a wane ne wanda yake kan gaskiya su biyu ne su uku ne su biyar ne su kaɗai ne akan gaskiya su kaɗai ne akan alƙur'ani da sunna da fahimtar magabata to su ne ainihin wato jama'a da haka in ka ji an ce ahalus sunnati wal jama'a kar ka ɗauka duk jama'a ake nufi a ahalus sunnati wal jama'a ko da mutum ɗaya ne yake kan tafarkin alƙur'ani yake kan tafarkin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa kyakkyawar fahimta ta magabata to ko shi kadai ne shine ahlus sunna wal jamaa in su biyu ne sune ahlus sunna wal jamaa ko da ko mafi yawan mutane na garin ba akan wannan suke ba to ba za a kira su jama'a to malam yayi mana dogon bayani game da haka da kuma hadarin fita daga cikin jama'ar da take kan koyarwar alkur'ani da sunna akwai hadari mai girma a wayi gari mutum ya waiwaya ya ga baya cikin wannan tawaga baya cikin wannan tafiya ta waɗanda suka rike littafin Allah suka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata to wannan ala shafa hufratin min halak lalle yana cikin ramin halaka da haka ko da yaushe ka dinga kokarin kwatanta kanka da waɗanda suke rike da alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata gwargwadon rukonka da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata gwargwadon yadda za ka zama jama'a Allah maɗaukakin sarki ya samu zama jama'a قال المؤلف رحمه الله تعالى والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار mala ya kawo wata gaba mai matukar mahimmanci a karatun yau sai ya ce wal asasu tubali foundation ginshiki allazi tubuna alaihil jama'a wanda ake gina waccan jama'ar da aka yi maka magana a kanta a kansa hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam tubalan wa'inda za a yi wannan asasin na waccan jama'ar to su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wal asas tushe allazi tubuna alaihi jama'a wadda za a gina waccan jama'ar a kai hum ashabu muhammadin sallallahu Alaihi wasallam ga alƙur'ani ga hadithi wanda ya rike su shine jama'a to in ana so a gina wannan jama'a ya za a yi farkon waɗanda suka rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai da haka da su za a fara ginin duk tafiyar da ka auna kaga ga alkur'ani ga hadisi ga sahabbai shiga cikinta kawai duk lokacin da ka shiga ka fahimci ga wata tafiya amma tafiyar alƙur'ani yana cikin wannan tafiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana ciki akwai sahabbai a cikin wannan tafiyar ka shige ta kawai domin su sahabban su ne tushe na gina ita waccan jama'ar wa rahimahumullahu ajma'in Allah ya yi musu rahama ga baki ɗayansu wahum su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlus sunnati wal jama'a in ka ji ana cewa mutum ahalus sunnatu wal jama'a a yau to tafarkinsu ya biyo shi yasa shi ma sunan ya shafe shi amma ahalus sunnatu wal jama'a na farko su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ma'abota riko da alkur'ani ma'abota riko da sunnar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam su ne na farko kafin a samu wani ahalus sunnati a duniya to sai sai an sa sahabbai su ne na farko sannan duk wanda zai biyo bayan sai biyo bayan su faman lam ya'khudh anhum duk wanda bai yi riko ba da su bai rike addinin sa daga gare su ba bai rike aqidar sa daga gare su ba faqad dalla ko ko kwanto babu ya bata aka kalli mutum aka gaba ɗaya sahabbai sun yi nan shi yayi nan ba da su yake koyi ba to faƙad dalla mala yace ya bata wabtada'a kuma yayi bid'a yanzu ya kirkiri wani sabon abu ya kirkiri bid'a wa kullu bid'atin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida ka'idar shine dukkan wata bid'a babba ce karama ce ta dade sabuwa ce a birni ake yin ta a ƙauye ake yi duk wata bid'a dalala bata ce a wata bid'a da za a ce ma mai kyau ko akwai wata bid'a mai dan dama dama a'a duk bid'a bata ce wa dalala ita kuma bata wa ahluha da ma'abota bata finnar wayannan duk wuta za su rana tashin alkiyama Allah ya tsare mu hadisin wa kullu bid'atin dalala hadisi ne sahihi wanda imamun nasa'i ya fitar da shi a hadisi na dubu ɗaya. da 578 ibn khuzaima shi ma ya fitar da wannan hadithin hadithi na 1785 haka abu nu'aim a cikin hilya ya kawo wannan hadisin a mujalladi na uku shafi na 100 wato hadithi na 189 wa sahahahu sheikh al-albani sannan sheikh nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithin fi sahihil jami a cikin littafinsa sahihul jami' hadithi na 1353 a sharh sai ainihin wato sheik al-fauzan fauzanul fauzan zai yi sharhi game da wannan magana ta imamul barbahari kaga shi imamul barbahari gaba ɗaya magana da ya yi bata fi sadara uku ba amma karatu ne mai tarin yawa ya cure to sai shi sheik fauzan zai ɗan yi warwara game da wannan magana ta imamul barbahari sai ce ƙauluhu faɗin imamul barbahari da ya ce wal asasun lazi tubuna alaihil jama'a tushe ko tubali ko bulan da za a gina jama'ar musulunci a kai manil jama'a allazina haza sha'anuhum su wane ne wannan jama'ar wanda wannan shine babban sha'aninsu na a gina addini a kansu a gina tubalin gina jama'a a kansu wa'yan jama'a ne waɗannan wa'yan da aka ce a kansu za a gina duk wata jama'a hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man ja'a ba'dahum min at-tabi'in wa atba'u at-tabi'in wal qurun al-mufaddala ha'ula'i humul jama'a mala yace sai kuma waɗanda suka biyo bayan su suke kan tafarki irin nasu suke bisa aqida irin tasu minat tabi'ina daga cikin tabi'ai wa atba'ut tabi'in da kuma tabi'ut tabi'in mabiya tabi'ai wal qurunil mufaddala da wannan karnonin guda uku karnukan nan masu falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shaidu waɗannan karnukan yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yace fiyayyen karni da aka taɓa yi a duniya sune karni na kuma kaga sahabbai suna cikin wannan karnin karnin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai manzo Allah ce sai kuma karni na biyu bayan shekara 100 kenan domin karni shekara 100 shine karni to duk waɗanda suka zo karnin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara 100 sune kasan kasan farko mafiya falala sannan sai waɗanda suke biye da su wanda anan tabi'ai suka shigo sai waɗanda suke biye da su wannan atba'u tabi'in to daga nan ne kuma al'amura da suka rikice duk abin da ya shigo na rudani da rikice-rikice da ainihin wato bidiyo'i a addini galibinsu sun faru ne bayan shigewar waɗannan karnuka guda uku mafiya falala da annabi ya shaide su sallallahu alaihi wasallam ha'ula ihumul jama'a waɗannan su ne jama'a da haka in ka ji an ce mutum ahalus sunnati wal jama'a ma'abota riko da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan fahimtar wa'yannan jama'ar wannan sahabban da tabi'an da tabi'ut tabi'in to duk wanda yake kan wannan shine ahlus sunnati wal jama'a a jiya da yau walau nalahu ma nala yake cewa wa maniqtada bihim da kuma duk wanda yayi koyi da su minal muta'akhirina daga waɗanda suka zo daga ƙarshe su ma za su iya amsa sunan ahlus sunnati wal jama'a a yaushe a inda suka yi riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa fahimtar wa'ancan sahabban yan mazan jiya to duk wanda yake kan wannan ko a yau da muke magana shine ahlus sunna wal jama'a Allahumma ja'alna minhum haula'i humul jama'a malai ce waɗannan su ne jama'a alladhina yajibu alal muslim su ne jama'ar da ya zama wajibi a kan kowane musulmi an ya kuna ma'ahum ya kasance tare da su walau na lahu ma na lahu min al'aza ko da wata cutarwa za ta same shi kar ya saki wannan hanyar ko da abin da zai same shi na cutarwa zai same shi to ya kafe ya cije ya daure akan wannan tafarkin kai ya sauka wa min at-tahdid ko da ainihin wato attahadid wato barazana za ta same shi ya daure ko da za a yi ce masa barazana saboda yana kan wannan tafarki to kar ya sauka kar ya ja baya ya ci gaba da tsayawa akan wannan tafarkin wa min ta'ayiri ko da za a dinga aibata shi ana nuna shi in ya zo wucewa ana zaginsa ana cin mutuncinsa kada ya damu ya kafe wannan ita ce hanya mai ci wannan ita ce cikakkiyar hanya ingantacciya wadda in mutum ya bi zai haɗu da Allah lafiya da aka cutarwa akan wannan hanyar kai ya saka bata barazana da za a yi maka akan ka saki wannan hanyar kar ya sa ka sake ta aibata ka da za a dinga yi don kabu wannan hanyar kai ya sa ka batta wa minat tahajjum kai mala yace ko da abin ya hada da kai hari ko da saboda kana kan wannan tafarki na riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar wayancan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in to ko da abin zai kai ga a fara kawo maka hari dan ka saki wannan hanyar kar ka sake ta yasbiru ala hadha musulmi yayi hakuri akan haka zai sha tsangwama yayi hakuri akan haka wa yatahammalu ya jure ya jure hanya hanyar kai ka san wahalar an gaya mana tarihin irin wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha mun karanta a tarihi irin gwagwarmaya da wahala da ɗauki ba daɗin da sahabbai suka sha a duniyar nan to kaga duk wanda ya biyo hanyar su shi ma sai ya sha irin tasa wato musibar da jarabawar irin ta zamaninsa su irin ta zamaninsa sun ɗanɗana abin da suka ɗanɗana ba irin musiba ba irin tashin hankali ba irin cutarwar da ba yi wa ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka sahabban da suka ce sun yi imani da shi haka waɗanda suka ce sun yi imani da annabi bisa fahimtar sahabban haka abin yake haka abin yake shi yasa malai yace ko da wani abu zai biyo baya na rashin jin daɗi na rashin walwala karka janye karka fasa bin wannan hanya ka ci gaba da bin ta ka kuma jure ma dama annahu alal haq matukar mutum ya tabbatar akan gaskiya yake to ya ci gaba da tafiya kawai sara da sassaka baya hana ganji tofo ka ci gaba da tafiyarka ka fala yanharif anil haq kad ya kuskure ya bauɗe wa gaskiya kar mutum ga gaskiya ya ganta ya santa ita ce amma ya karkace mata kada yi bal mala yace a'a yasbiru ala ma asaba yayi hakuri akan duk wani abu da zai same shi na karya masa tattalin arziki na hana shi kaza na hana shi kaza yayi hakuri wa illa fa innahu sayakunu hadafan lil mughrin للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلالة كو ضلال وإلا idan yake haƙuri ya kuskura ya ce zai saki wannan hanyar to sai ya kunu zai kasance hadafan hadafi manufa target lilmuguridin ga waɗanda suke nufinsa dama shi suke so su samu suna ta targeting suna ta targeting amma sun kasa samu sai ya sha wahala dama suna ta ko a yi masa a masa a ja hankalinsa da kuɗi ko a ja hankalinsa da mulki ko a ja hankalinsa da wani mukami ko a ja hankalinsa da bashi mata ko bashi gida ko bashi abin hawa ko wani abu makamancin irin waɗannan dama suna nan shine hadafinsa hadafinsu idan ya kasa jurewa ya tsaya ya rayu ya gina rayuwarsa ya mutu akan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu suka bar duniya akai to in ya bar wannan ya zama nama domin da ya bar wannan sai ya kunu hadafan dama target ne shi zai zamanto manufa lil mughridina ga masu nufassa wa du'atis su da masu kira zuwa ga ayi barna mummunan miyagun masu da'awa to zai zama target ɗinsu su wa du'atul dalal da kuma masu kira mabarnata masu kira zuwa ga bata du'atul dalal kenan mabata wato wato masu kira zuwa ga bata to zai zama target din su qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ta'ala don ya gaya maka suwaye sahabban nan da ake ta cewa karka kuskura ka saki tafarkinsu Allah ta'ala ya yabe su ya wanke su ya nuna matsayinsu da darajarsu da falalarsu akan sauran al'ummomi in ba annabawa ba Allah ta'ala wannan aya cikin suratul tauba aya ta ɗari Allah ta'ala ce wasabiquna al-awwaluna ay alladhina sabaqun nasa awwalan ila al-imani billahi wa rasulihi as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka yi maza maza suka riga karɓar musulunci na farkon nan a karan farko lokacin da karɓarsa musiba ce lokacin da karɓarsa tashin hankali ne lokacin da yin imani da Allah a wannan lokacin ba ƙaramin masifa ba ce da shi amma annabi yana sallallahu alaihi wasallam yana yin kira zuwa ga imani da Allah da manzan Allah da zuwa ga alkur'ani su ne na farko waɗanda sun yadda su fuskanci dukkan wani ƙalubale da za su fuskanta suka yi maza maza suka zama suka karɓi musulunci kuma su waye waɗannan lokacin da aka yi wannan bana nan lokacin da aka yi wannan baka nan ko kana son sahabbai ko baka ƙaunar sahabbai kai ka san wannan ayar ba da kai take ba ba da malaminka take ba tana magana ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne as-sabiquna al-awwaluna halitta tafan tarihi sai da suka gano waye riga shiga musulunci a manyan mutane waye riga shiga musulunci a ƙananan yara waye riga shiga musulunci a barori ko bayi waye riga shiga musulunci a mata duk sai da aka gano maka wannan kuma kowanne akwai tarihin karban musuluncinsa da ƙalubale da matsaloli da ya fuskanta sanadiyar karban musuluncin haka suka daure haka suka cije haka suka kafe akan biyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci rututa sun cancanci a yaba musu shi sa Allah ya yaba musu ya ce as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga shiga musuluncin nan na farko minal muhajirina daga waɗanda suka yi hijira gidajensu suka yi sallama da gidajensu suna son zaman garin amma garin ya gagare su suka yi ƙaura suka bar gidajensu suka yi ƙaura suka bar danginsu suka yi ƙaura suka bar mutanensu suka bar mahaifarsu Allah ta'ala ya ce wal ansar da waɗanda suka mara wa manzan Allah baya sallahu alaihi wasallam suka taimaki manzan Allah cikin mutanen Madina suka karbi wato masauki na saukar sahabban da suka yi hijira daga maka suka taho wajensu Allah ta'ala ya ce to da su wa'yancan na farkon shiga musulunci cikin almuhajirin mutanen makka da kuma al'ansar waɗanda suka zamanto masu masaukin baƙi mutanen madina wallazi na taba'uhum Allah ya ce da kuma waɗanda suka bi bayan waɗannan sahabbai suka bi bayan muhajirina da al'ansar bi ihsanin da kyautatawa suka bi bayansu ba da munanawa ba ba da zagi ba ba da cin mutunci suka bi bayan sahabbai ba sun biyo bayan sahabbai ne da kyautatawa Allah ta'ala ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu'an su ma sun yadda da shi to dan kai ka zo ka ce baka yadda da wani cikin sahabbai ba waye kai rashin yadda ka kuma me ta kara me ta rage ba ta in ka ce ka yadda da su baka ƙara musu komai ba kamar yadda in ka ce ba ka yi baka yadda da su ba ba abin da ka rage musu ubangijin halitta ya ce ya yadda da su kuma as-sabiquna nan su ne dai abubakar umar Osman, ali da sauran sahabbai Allah ya ƙara musu yadda al-ansar su ne dai mutanen madina as'ad bin zurara da ire-irensu sa'ad bin mu'az da ire-iren waɗannan Allah ta'ala sai ce to ba ma iya sahabban ba waɗanda suka biyo bayan sahabban yanzu kai ma za ka iya shiga cikin wallazi na taba'uhum sai dai waɗanda suka biyo bayan sahabbai iri biyu ne akwai waɗanda suka biyo bayan sahabbai da shi musu albarka da yi musu addu'a da kuma ainihin yarda da su da ƙaunar su akwai kuma wanda suka biyo bayan sahabbai da zagin sahabbai da cin mutuncin sahabbai da aibata sahabbai da kirga laifuffukan sahabbai to nan waɗanda Allah ta'ala ya yaba a wannan shine waɗanda suka biyo bayan sahabbai bi ihsanin da kyautatawa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi Allahumma ja'alna minhum wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace lamma zakara al-muhajirin wal ansar a lokacin da Allah ta'ala ya ambaci al-muhajirin waɗanda suka yi hijira sabida Allah sabida ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam والأنصار كما سكيو دا الأنصار متانا مدينة في سورة الحشر الله تعالى يساكي أمبتن سعجكين سورة الحشر قال وبنجي تعالى يتي وتباين الله يا أمبتش المهاجرين والأنصار دا الأنصار أجكين سورة الحشر الله يساكي تشوى والذين جاءوا من بعدهم da waɗanda suka zo bayansu bayan almuhajirin da bayan al'ansar sun wuce su kuma suka zo ya ƙuluna suna cewa rabba na zufir lana ya ubangiji ka gafarta mana wali ikhwanina ka yi gafara ga 'yan uwan nan namu allazina sabaquna bil iman wa'inda suka riga mu yin imani can Allah ya ce as-sabiquna al-awwaluna kaga sahabbai ne nan kuma su waɗanda suka biyo baya suna musu addu'a suna cewa Allah ka gafarta mana ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka riga mu imani wala ta ja'al fi qulubina gillan ya Allah kar ka sanya mana wata hassada ko ruko ko ƙiyayya lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani musamman sahabbai ya Allah kar ka sanya ka jarabce mu da ƙin masu imani har a yau ba wai masu imani na jiya da shekaran jiya ba domin babbar fitina da jarabawa ce a jarabce ka da ƙin mai imani dan uwanka to ballantana masu imanin da Allah ta'ala ya yi wa imaninsu su tamfi ya yadda masu imani ne addu'ar da suke shine ya ubangiji kada ka sanya mu mu zamanto masu riko da ƙin masu imani rabbana ya ubangiji innaka ra'ufur rahim lalle kai ra'uf mai jin kai ne rahim mai tausayi fal mutaakhiru yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al haqq kuma fal mutaakhir a ka'ida wanda yazo daga baya yaqtadi ai shine zai yi koyi bil mutaqaddim da wanda ya gabata wanda ya riga zuwa haka ne al mutaakhir wanda ya zo a ƙarshe daga baya ya ƙotadi shine zai dinga yin koyi bil mutaqaddim da wanda ya gabata min ahalil haq daga ma'abota gaskiya wa ahalil khairi ma'abota alheri walau kana bainahu wa bainahum zamanun dawilun ko da ku tsakanin su na bayan da na farkon akwai tazarar zamani mai tsawo to shi dai wanda ya zo daga baya shine zai dinga waiwayawa ya dinga tambayar tarihin wanda suka gabace shi na fata an gane to idan aka ce an rushe farkonka to kai na ka kama an rushe tarihin magabatanka iyayenka da kakanninka da kakannin duk an share tarihinsu to yanzu ya za ka san me ya faru a lokacinsu don kai ya zama maka fitila a naka zamanin sai ya zama na ka'idar shine wanda ya zo daga baya shi ke koyi da wanda ya zo a farko ko da akwai tazarar zamani tsakaninsu yalzamu ma kanu alaihi shi wanda ya zo daga bayan shi ne zai lazumci abinda waɗanda suka zo a farko suke kai mahama kallafahu zalik fahuwa yasbir mahama kallafahu zalika duk yanda hakan zai masa nauyi fahuwa yasbir yayi haƙuri duk yanda rayuwar magabatan zai ji ta yi nauyi tana da wahala to ita ce rayuwa tabbas ita ce akan hanya ya koma ya koyi da su ƙaulu malam ya sake cewa faɗinsa ashabu muhammadin sallahu alaihi wasallam sahabban annabi muhammad sallahu alaihi wasallam min almuhajirin wal ansar daga cikin almuhajirin waɗanda suka yi hijira wal ansar da kuma waɗanda suke mataimaka li'annahum humul ladina sahibur rasul sallallahu alaihi wasallam domin waɗannan sahabban su ne waɗanda suka zama abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji an ce manzan Allah ya fito ya zauna ya yi hira da sahabban nan ya yi ya tafi unguwa da wasu mutane sahabban nan ne ya fita jihadi da wasu mutane wayannan sahabban ne sahibu ar rasul sallallahu alaihi wasallam su ne suka abokanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajahadu ma'ahu su ne suka dinga yin jihadi tare da shi a matsayinsa na kwamandan kwamandoji a matsayinsu na sojojinsa duk inda ka ji an je yaƙi wajen ɗaukaka wannan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba to waɗanda suke baya sojojin nan su ne waɗannan sahabban wa nasaruhu su ne suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mara masa baya wata dina su suka ɗauki dakon wannan addinin suka dinga tallata shi lungu-lungu saƙo-saƙo wa naƙaluhu lana kuma su suka ɗauko wannan addinin suka ruwaito shi lana gare mu hannu muka zama musulmi a yau domin a tarihin ka karanta akwai sahabban da har tun daga can har afirka sun shigo irin su uqubatu bin nafi' har afirka sun shigo kuma ba ba yawon bude ido suka zo yi ba abin da ya kawo su sun zo ne don su yada wannan addini da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da shi da haka su ne naƙalu don haka kana cewa ba mutanen kirki ba ne a takaice kawai kawo rusa addini shine gaskiyar al'amari addini ya gurguje in aka ce babu waɗannan sahabban fahimul wasiɗatu domin su ne tsani su ne gada bainana tsakaninmu wa baina rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka isa ba ka ji wata magana daga manzan Allah kai tsaye sai ta hanyar su su ya gayawa suka gayawa almajiransu almajiransu suka gayawa nasu har ya zo maka a yau da haka su ne gada ba ka da wata hanya ba ka da wata gada da za ka jiyo zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ta hanyar su fallazina ya subbuna sahaba don haka waɗanda suke zagin sahabbai au ya tanaqasunahum ko suke rage darajarsu da matsayinsu yuriduna ka san abin da suke so manufarsu an yi hadimul islama su rusa musulunci Allah ya sa kana tare da ni a cikin wannan karatun duk waɗanda suke ƙoƙarin zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su shafa musu baƙin fenti a takaice manufarsu su rusa addini lakinnahum sai dai rusa addini a fito a yi gaba da gaba da shi ba abu bane mai sauƙi shi yasa ja'u sai suka zo bi hadhihi hila da wannan wayan sai a duba wani sahabi jigo farko sai a fara taba sahabban da baka cika jin sunan su ba kila ko kananan sahabbai ne sai a fara rushe su a a kwana a tashi a kwana a tashi sai ka ji an fara taba manyan yanzu aka ce abubakar ba mutumin kirki ba ne umar ba mutumin kirki ba ne usman ba mutumin kirki ba ne aisha ba mutuniyar arziki ba ce hafsa ma haka kuma in ban da wanda allah ta'ala ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirya da shi menene abin sha'awa a cikin irin wannan addinin har mutum zai shiga cikinsa addinin da za a zagi sahabi irin sayyidina abubakar me ya taba me ya zubar ba godiya a kan aikin alherin da suka yi ka karanta tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce babu dukiyar da ta amfane shi irin dukiyar abubakar ka karanta tarihin sayyidina umar ka ji rayuwarsa take ka karanta tarihin sayyidina usman ka karanta rayuwar abu huraira irinsu abdullahi bin umar irin su Anas dan Malik sun ruwaito hadisai masu tarin yawa duk sai aka ce ba mutanen kirki bane kar ku karɓi maganar su Anas dan Malik ya ruwaito hadisai kusan dubu biyu da wani abu Abu Sa'id al-Khudri duk suna cikin masu yawan hadisai sun ruwai shi ma ya ruwaito hadisai da yawa duk in ka ciccire su sai wa ya rage Qur'anin da kake takama da shi su suka haddato shi babban alaramman su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsangayarsa suka haddace alkur'ani kuma su suka karantar da almajiransu har yazo zuwa wajen ka a yau shi kansa alkur'anin ba zai sha ba in aka rushe sahabban nan in ba wannan sahabban ina gaya ma qur'anin shi ma ba shi da muhalli hadisan annabi ko dama Allah ya ji kansu to in ba ka da qur'ani ba ka da maganar manzan Allah to kuma me zaka me ka kama fa'iza ta kallamu fi sahaba idan suka yi magana a kan sahabbai wa asƙaƙu ƙimatahum ma'ana idan suka sa baki suka yi magana game da sahabban nan wa asƙaƙu ƙimatahum suka zubar da mutuncinsu aka wayi gari ba ka ganin darajar sahabbai aka wayi gari za ka iya buɗe baki ka faɗi mummunar kalma game da wani sahabi cikin sahabban annabi wanda irin kalmar da ko dattijan yau wanda kuke rayuwa a zamani ɗaya kai masa irin wannan kalmar baka da mutunci amma ka ɗauki irin wannan kalmar ka duba sahabban da yanzu rabanka da su kusan shekara sama da dubu wani kawai ya zo ya jaka bisa rashin ilimi kawai ya jaka wannan hanyar a dinga zagin waɗannan sabon a zubar da mutuncin suka dinga ganin in an ambace su ba a ambace wasu mutanen arziki ba sai shi wanda ya ɗora ka akan hanyar shine mutumin arziki shi a wajenka kai shine sahabinka ma ya baƙa hina izin to idan aka yi magana kan sahabbai aka soke su shine ma za fa za ta kallamu fi sahaba in aka soki sahabbai wa asqatu qimatahum aka zubar da darajar sahabbai aka zubar da mutuncin su ma za ya baqa to me yayi saura kuma hina idin bayan an zubar da mutuncin su me yayi saura min alwasida na tsani bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba sahabbai to kuma ina wani tsani zamu kama menene ya yi saura na tsani idan su an ce tsanin mu yi tsani da sahabbai ba tsanin kirki ba ne ba tsani ba ne mai inganci an zubar da mutuncinsu to wani tsani za mu taka ya haɗa mu da manzan Allah sallahu alaihi wasallam faƙasduhum da haka manufar masu irin wannan aƙida ta zagin sahabbai mala ya ce kaƙa usila ƙoƙari suke su datsa alaƙa su datse dangantaka bisabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar su yanke alakar mu da waɗancan as-sabiqin al-awwalin waɗanda suka riga shiga musulunci na farkon nan min al-muhajirin daga waɗanda suka yi hijira wal ansar da al-ansar shine kawai hatta tadilla al-ummatu har a wayi gari al'umma ta bata manufar su kenan al'umma ta bata wa illa ayo in ba haka ba famallazi hamalahum ala sabbi sahaba me yasa su zagin sahabbai me sahabbai suka yi musu in ba wannan bakin cikin suke wa al'umman manzan Allah ba na su rushe alakar da za ta hada su da al'umma da manzan Allah me ya kai su zubar da mutuncin sahabbai su zagi sahabbai menene me dalili hal bainahum wa bainas sahabati mushahanatun fi malin aw nahwi malam ya yi tambaya ya ce shin ka tambayi masu zagin sahabban nan shin wai a tsakaninsu da sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata gaba ce tsakaninsu akwai wata kullalliya kai da kake rayuwa a yau sahabi ya fi shekara dubu da mutuwa amma an sa makinsa shin kai yanzu me ya taka maka kun me ya zuba ma akwai wani wata rashin jituwa ko wata kiyayya tsakaninka da shi sahabin da ya yi shekara sama da dubu da barin duniya shin kuna da wata adawa ko kuma kuna da wata gasa tsakaninku domin mushahana yana iya daukan munafasa yana daukan adawa da haka zaka iya cewa shin wai bainahum tsakanin masu zagin sahabban nan wa bainar sahaba tsakaninsu da sahabbai mushahana akwai wato ƙoƙarin musabaka wato tsere wajen tara kuɗi wanda sahabin ya sha gaban wani ya tara kuɗin shi ya bashi bai samu ba ya sa aka samu wannan adawar auna hauhi ko makamancin haka ko takara ka tsaya sahabi ya tsaya ya buge ka ka zama ɗan adawarsa ko auratayya kuka nema kai da shi ya kasa ka halin sahabatu adauhum ka tambaye su shin sahabban nan sun cutar da su ne wa bainahum wa bainas sahabati qurunun mutadawila bayan tsakanin su da sahabban nan akwai karni bayan karni karnuka masu tsawo fallazi hamalahum ala hadha hadha bugdil qulub fallazi hamalahum ala hadha abinda kawai yasa su suke kin sahabbai ba komai bane bugdul qulub kiyayya ce ta zuci kawai li'anna sahabata domin sahabbai humul ladina hamalu hadha ad-din su ne fa suka dauko wannan addinin fahum yuriduna an yaqta'u silata bayna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayna ummati dan haka su suna son ainihin wato su yanke dangantaka da alaka tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi da kuma tsakanin al'ummarsa hatta ya skuta hada din har a wayi gari wannan addinin shi ma ya ɓare hada huwa kasduhum wannan shine manufarsu haulu wa hum ahlus sunnati wal jama'a su sahabban nan dai su ne ahlus sunnati wal jama'a na farko ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam walladhina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayan su alladhina taba'uhum bi ihsan waɗanda suka bi su da kyautatawa hum ahlus sunna su ne ahlus sunna ai ahlul dariqati sahiha su ne waɗanda suke kan tafarki na gaskiya ingantacce wa hiya sunna ita ce tafarkin sunna allati ya shirahu hafi hadar kitab wanda mai wannan littafi yake kokarin yin sharhin wannan sunna a wannan littafi wa humul jama'atul haqiqiyya kuma wannan ita ce jama'a ta gaskiya wa amma jitima'u gairihim ala umurin batila amma haduwar wasu wa'anda ba jama'a haduwar wasunsu ala umurin akan wasu al'amura batila na ƙarya fa haula ito waɗannan komai yawan su la yusammuna jama'a ba a kiran su jama'a wa in kanu adadan kathiran koda sun zama adadi mai yawa duk wani yawan mutane kada ya ruɗe ka in dai ba akan gaskiya suke ba domin tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta tahsabuhum jami'an kai zaka tsammaci kansu a haɗe yake amma wa qulubuhum shatta Allah ta'ala ce zukatansu a rarraba suke fal jama'atu man kanu alal haqq jama'a ita ce wadda take kan gaskiya fallazi ya ƙul wanda za ka ji yana cewa ana ma'al hizbil fulani ni ina tare da ƙungiya kaza hadhal hizbu jama'atun to ai wannan ƙungiya ita ma jama'a ce tunda muna da yawa a cikin ta ai ni dan ƙungiya kaza ne kuma ƙungiyar mu akalla mun kai dubu kaza da haka wannan ƙungiya ita ma ai jama'a ce wa antum taquluna kuma gashi ku na ji ku kuna cewa ilzamul jama'a ku lazumci jama'a to ai mun mun lazumci jama'a tunda muna da kungiya kuma akalla mun kai mu 100 ko mu dubu ko mu kaza wa haula'i jama'a waɗannan kungiyar ta ma ita ma jama'a ce fa naqulu lahum wala yace sai ka ba mu sai mu ba su amsa mu ce man qala lakum waye ya faɗa muku inna haula'i humul jama'a wannan kungiyar ta ku ita ce jama'a fal jama'al jama'atu man kanu alal haqq in kungiyar ku akan gaskiya take kan alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata to akan ita ake magana ita, ita ma jama'a ce da aka duk jama'a da ta kasance akan gaskiya man kanu ala sunna waɗanda suka zama akan sunna ha'ula'i humul jama'a waɗannan su ake nufi da jama'a qawlu faman lam ya'khudh anhum duk wanda bai riki addinin sa ba daga wannan jama'ar ta sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in faqad dhalla wabtada ya bata kuma ya zama dan bid'a man lam ya'khudh dinahu anis sahaba duk wanda bai riki addinin sa ba daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina waɗanda su sahabban nan hum naqalatul kitab su ne waɗanda suka ruwaito alqur'anin alarammomin farko su ne marubuta alqur'ani na farko su ne wasunna kuma su suka ruwaito sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam falaisa alal haq fa idza tu'ina fihim da haka duk wanda bai yi riko da su ba a matsayin su na wadan bai koyi addinin sa ta hannun su ba a matsayin su na waɗanda suka rawaito alqur'ani da sunna falaisa alal haq wannan ya gane ba akan gaskiya yake ba fa idza tu'ina fihim batala naqaluhum dan haka in ka yadda aka soki sahabban nan to duk abin da suka ruwaito ya rushe kaga qur'ani yana cikin barazana sunnar annabi dama tana cikin barazana domin su suka ruwaito su hanyar da aka bi wajen ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam the same irin wannan hanyar aka bi wajen ruwaito alqur'ani dan haka in sahabban nan aka soke su to an soki alqur'ani kai tsaye an soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa qasdu a'da'illahi wa rasulihi ibtalul islam manufar makiya Allah da manzan Allah rusa musulunci lakin sai dai ja'u sun zo bi hadhihi hila al da irin wannan dabara mummuna li ajali an yafsilu bainal mutaakhirin wal mutaqaddimin dan su yi kokarin raba tsakanin waɗanda suka zo daga ƙarshe da waɗanda suka gabata da farko minal musulmi na cikin musulmai hatta yaskulab tila'ul mutaakhirin wannan shi zai ba su dama shi zai sa su samu saukin haɗiye waɗannan na ƙarshen tunda wayancan da farko sun riga sun tafi to waɗanda suka zo daga ƙarshen in kai da aka rushe sahabbai kai ne target din dama wa yaskhulati tiraruhum kuma zai zama abu mai sauki su dinga jan su kirrisi duk inda suke so da su a raba ka da sahabban annabi a sa ka bin wani a sa ka bin wani kaskantacce ka dinga bin sa an ce kakkabu sahabi ba shi da kirki a hada ka da wani zindiki kuma ka dinga bin sa amma idar tabadu bil jama'atil ula amma idan suka kulle da waccan jama'ar ta farko ba su yadda an tsinke su ba wa bil kitabi was sunna suka kulle da alani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sallam falam yashula to ba zai zama da sauki ba bal kai bari ma yastahilu jitiraruhum ba zai yi ba a ja su kir bi iznillahi da iznin Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya na abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan littafin Allah da sunnar annabi bisa fahimtar magabata Allah ta'ala ka sa mana ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'anda suka jarabtu da zagin sahabbai bisa jahi